الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله barkan mu da sake saduwa a wannan safiya ta biyar ga wata Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda ya daidai da biyar ga watan uku shekara 2025 miladiya wannan markazi namu mai albarka markazul imam dani li tahfizil qur'ani wa ulumi domin ci gaba da gabatar da wato ainihin majalisi na tafsirin alqur'ani da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka sannan muna karatu cikin littafi ko tafsiri mai suna taisir rahman اختصار تفسير محيي السنة البغوي المسمى معالم التنزيل وند العبد الفقير يوات أنهن اختصار الله تعالى يغافر تامنا جاء منسى آيات واتو أشرين دبير فلن الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وشآت تنا مغنى أكن النبي صلى الله عليه وسلم يي بشارة بوأن لسكي إيماني imani na gaskiya suka shaida babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya wato ainihin sai Allah suka shaida cewar annabi Muhammad sallallahu annabi ne na wato ainihin Allah kuma cikamakin annabawa bayansa babu annabi babu wani manzo suka yi imani da littattafai na Ubangiji ta'ala suka yi imani da manzanni gaba ɗaya suka yi imani da ranar alƙiyama cewa atiyatul la raiba fiha sannan suka yi imani da ƙaddara to waɗannan Allah ta'ala ce ai musu bishara sannan kuma bayan sun yi imani suna aiki na gari aiki na gari shine aikin da aka yi shi don Allah kuma ya dace da kowar annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan Allah ya ce a musu bishara da aljanna yana da kyau mu san wasu abubuwa muhimmai dangane da aljanna abu na farko shine mu sani wanda zai fara kwankwasa kofar aljanna shiga shine annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya rusa aƙidun wasu maguzawa da suke gaba annabi ne zai fara shiga aljanna yanzu akwai masu aƙidar cewar wani ne ba annabi ba zai fara shiga aljanna ɗan shi a ce maka ali wanda ya kwankwaɗi ɗariƙarsa shi kuma ya ce masa kashe hunsa alhali wannan kuskure ne annabi sallam yake cewa ni ne mutum na farko da zan kwankwasa ƙofar aljanna ranar alkiyama mala'ika zai ce waye yake kwankwasa zai ce muhammad zai ce bika umirt la aftahu li ahadin qablak kai aka mu umarni cewar kafin kai duk wanda ya zo kar a buɗe masa sannan hadisin kudusi Allah yake cewa wallahi da bayi za su zo mun za su shiga aljanna ta kowace kofa wallahi ba za su samu kofa ba har sai ka shiga su biyo bayan ka kenan wanda yake so ya shiga aljanna cikin sauki kuma anan sai ya bi tafarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda in ya fara shiga to zai kirayi waɗanda suka bi tafarkin sa ne su bi bayan sa an fahimci wannan sannan al'ummatayya kuma al'ummar da za ta fara shiga aljanna ita ce mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam النبي يشي نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة النبي يشي موني على الأمتي نك الشباب وتا الأمة باي مودة ذاي sannan mu ne na farko rana alkiyama sannan mu za mu fara shiga aljanna sannan mun shiga aljanna adadinmu ya fi kowane adadin al'umma yawa a aljanna annabi sallallahu a hadisi ya ce wa sahabbansa ina fatan wallahi ku zamo ɗaya bisa hudu na yan aljanna sahabbai suka yi kabbara don farin ciki annabi ya ce kai wallahi ina fatan in an kasa yan aljanna uku ku zamo ɗaya bisa uku su sabai suka yi kabbara annabi ya ce kai wallahi ina fatan ma in an raba yan aljanna biyu to ya zama ku ne rabin su kun ga wannan kuma falala ne da Allah ya wannan al'umma har annabi sallallahu alaihi a wani hadisi yake cewa a aljanna adadin mutane sahu 120 ne 80 a wannan al'umma suke kun ga ma mun ɗara rabi sannan kuma daga cikin abin da ya kamata mu sani dangane da aljanna shine talakawa talakawan duniya wani marasa kuɗi wanda suka bi Allah sai sun shiga aljanna da rabin yini shekara ɗari biyar kenan sai mai kuɗin da kuma ba za a sa shi a wuta bai shigo ba zai tafi wuta ba ne kawai tsare shi za a yi don haka sai talaka ya zama ɗan gari ya yi shugul ya gama kominsa an gane ya san kowane lungu da saƙon aljanna sai ka ga mai kuɗin anguwarsu wanda fa ba zai tafi wuta ba ya biyo shi kenan yanzu da mutane suke cewa talaka zai kalla ya ce shi rakiya ya iyo Al- mi- mi Allah ya masa kaga wannan yana so ya rusa har lahira yawa wani abun Allah ya hana ka wani hanin ga Allah ba wuce ma ya ce me baiwa ne yawa la'alla wannan dukiyan Allah ya baka za ta halakar da kai za ta haukatar da kai ta yadda za ka yi ta gina gidaje kai kanka baka san yaushe za ka shiga cikinsu ba za ka yi ta sayan fili baka san yaushe za ka more su ko ina ka sai to amma sai Allah ya hana ka saboda wata hikima wata baiwa da haka dai wannan ma yana daga cikin akida ka sani cewar talakawa sai sun shiga aljanna da rabin yini shekara ɗari biyar sannan kuma sai me sai masu kuɗi sai su biyo baya waɗannan masu kuɗin kamar yadda na faɗa mana ba wuta za su tafi ba fa kawai tsaye da su za a yi ai a duniya sun shiga motoci masu kyau sun auri mata masu kyau irin waɗanda suke so sun gina gidaje na alfarma sun wataya ko to sai a shanya su a lahira sai a ta musu bincike min aina tasabt wa fima anfaqt kun ji abin da zai tsayar da su duk kuɗin ta ina ka same su ka gama bayani to kuma ta ina ka kashe su to kun ga wannan tambaya biyun ba kowane mai kuɗi zai ci ba wani ya samu ta halal ya kashe ta ina haram wani kuma ya samu ta haram ya kashe su ta haram to kenan kun ga mutum ya yi taka tsantsa sannan mu sani cikin al'umman nan akwai waɗanda za su shiga aljanna babu azaba babu hisabi ubangiji ta'ala ya sanya mu cikin su to su waɗannan daga an je lahira kawai za a ce su shige kuma ukasha dan al-mihsan yana ciki haka waɗannan abubuwa ne da ya kamata mu sani dangane da aljanna waɗanda suna da muhimmanci sosai matuƙa Allah ta'ala ya mana dace ya kuma za mu tashi a fadin Allah ta'ala inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Allah ta'ala ya ce inna Allah la yastahi lalle Allah bai kunyar ayyadriba mathalan ma ba'ubatan fama fawqa to ya buga misali wani misali da wato ainihin sauro ko abin da yake sama da sauro amma alladhina amanu amma waɗanda suka yi imani fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim to suna sanin cewa wannan misali din gaskiya ne daga wajen ubangijinsu amma alladhina kafaru amma waɗanda suka kafirce fa yaqulun suna cewa ma za arada Allahu bi hadha mathalan domin Allah ya nufa da irin wannan misali, yubillu bihi kathira, Allah na tabar da da yawa daga cikin wato mutane da wannan misali wa yahdi bihi kathira, sannan yana shiryar da da yawa daga ciki, wa ma yubillu bihi illa alfasiqin, to ba wanda yake batarwa da wannan misali sai waɗanda suke fasikai, alladhina yanquduna ahda Allah, sune waɗanda suke warware alƙawarin Allah min ba'di mithaqi, to bayan karfafuwan wannan alkawari wa yaqta'una ma amara Allah bihi wato sannan suke wato wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusal sannan suke yanke abin da Allah ya umarni da asadar da shi wa yufsiduna fil ard sannan kuma suke barna a bayan ƙasa ulaika humul khasirun waɗannan sune hasararru kaifa takfuruna billah Allah ce taya za ku kafircewa Allah wa kuntum amwatan fa ahyaakum alhali kun kasance matattu ne ya rayar da ku thumma yumitukum sannan zai kashe ku thumma yuhyikum sannan ya rayar da ku thumma ilaihi turja'un sannan gare shi za a meshe da ku ko thumma ilaihi tarji'un sannan gare shi za ku koma wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine wanda ya wato ainihin halitta muku abin da ke cikin ƙasa baki daya thumma stawa ila sama sannan sai ya daukaka akan al'arshi fasawahunna sab'a samawat sannan ya daidaita wato ainihin ya daidaita sammai din nan sammai bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim wato kuma shi masani ne ga komai. Qauluhu ta'ala fadin Allah inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa. Lalle Allah baya kunyar ya buga misali wato da sauro ko abin da ke sama da shi. Sababu nuzuli hadhihi al-aya to sababi na saukar wannan ayar anna Allah ta'ala lamma daraba al-mathala biz-zubabi wal-ankabut. Wato yayin da Allah madaukaki ya buga misali da az-zubab kuda wal-ankabut da giza-giza tautau kuda can cikin suratu wannan zuba cikin suratul hajj ko ya ayyuhan nasu haka ne ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la wa yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da'fa at-talib wal matlub wadanda kuke kiraya koma bayan Allah su taru gaba ɗaya ba su iya halitta kuda yana daga cikin kuma abubuwan da suke walakantattu ma za ka gani aiko tunda shi kazami ne baya bin guri wanda yake mai kanshi sai gurin da yake da kazanta wal ankabut haka tautau in sun rena wato ainihin suna ganin halittan tautau ai wani abu ne wato ainihin marar daraja to don haka lokacin da Allah ya buga wannan misali fa qala yace innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaba wa law ijtama'u lahu وقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاكو قالت ليهود سيهودا وسكتشي ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة من ألا ينفع هذا سوق الدوء أنه ولا أن تتن أبوبوا فأنزل الله تعالى سي ألا سوق الدفد إن الله لا يستحي أي لا يتركه ولا يمنعه الحياة واتو ألا كنيا باتا حناشي أن يضرب مثلا يذكر شبها ما بعوضة wato ya ambaci kama ko misali da wani abu ba'ubatan tautau ne afwan sauro ne masila ma dinnan sadar da zance ne ai masalan bil ba'uba Allah baya kunya da buga misali da wato ainihin sauro wa ba'udatu wa ba'udatu nasb badalin anil masal wato ba'uda amma ta wato ainihin nasaba fataha wato ainihin saboda badal ne nami masalan tunda masalan ya dauki fataha to shi ma ba'udatan saboda badal ne nashi sai ya dauka fama fawqaha yani dhubab wal ankabut sannan baya jin kunyar ya buga misali da abin da ke sama da wato sauro din shine yana nufin wato azbab kuda wal ankabut da gizo gizo fa amma alladhina amanu bi muhammadin wal qur'an amma wadanda suka yi imani da annabi muhammad kuma da alqur'ani fa ya'lamuna annahu yani al masalu huwa al haqq as-sidqu min rabbihim to su suna sanin cewa wannan lalle wannan misalin wato shi gaskiya ne ai shine as-sidqu kenan min rabbihim daga ubangijinsu wa ammal ladina kafaru amma wadanda suka kafirce fa yaqulun suna cewa ma za arada Allahu bi hadha masala ai bi hadha al-masal wato mi Allah yake nufi da wannan misali falamma hadafa al-alif wal lam nasabahu ala al-hali wal qat'i masalan din nan yayin da aka shafe wato alif wal lam to sai ya zama an masa nasawa a bisa hal da kuma qata' ثم أجابهم فقال sannan sai Allah ya ba su amsa ya ce yudillu bihi ai bi hadal masal kaseeran al kuffar to Allah yana tabar da wannan misali din yana tabar da dewa waɗanda su ne kafirai wazalika annahum yukazzibuna fa yazdaduna dalala wato yanda sha'anin yake shine su in sun ji wannan misalin sai su ƙaryata sai su ƙara bata akan bata an gane daman wa idza ma unzila sura فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا, إيمانا. عن قال وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون تكون قد معك القرآن يكي إن يسقوا Allah ya saukar annabi wasu ayoyi to akwai muminai in sun gaskata sai wannan ya ƙara musu imani amma kafirai musu suke tun farko sai su yi jayayya an gane ko kuma suna irin wannan me ake nufi da wannan misali ka ji wai da, da kaza ake buga misali da tautau ko da wani giza-giza ko da wani sauro to wannan sai ya ƙara musu bata akan batan da suke kai wa yahdi bihi ay bi hadha al-masal kathira al-mu'minina fayusaddiqun wato yana shiryarwa kuma da wannan misalin da yawa waɗanda su ne muminai suna saboda gaskatawa da suke wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin al-kafirin kuma baya taɓar da wasu da wannan misali face waɗanda suke kafirai wa aslul fisq al-khuruj to asalin kalmar al-fisq shine fita qala Allah ta'ala fa fasaqa an amri rabbi dangane da iblis kenan ko ai kharaja wato fa fasaqa din ai fa kharaja kenan sai fita daga daga barin umarnin ubangiji sa thumma wasafahum fa qala sai Allah ya siffanta waɗannan masu wato ainihin ƙaryata ko kuma masu jayayya da irin waɗannan ayoyi da muka saukar sai wato siffanta su yake cewa allazina yanquduna yukhalifuna wa yatrukuna wato sune waɗanda suke saba kuma suke barin ahdallahi alqawlin Allah wa aslu naqdi alkasr wato asalin annaqdu wato shine alkasr to karyawa kenan ahdallahi amra Allah alladhi ahida ilaihim yawm almithaq wato suke warware alkawarin Allah shine umarnin Allah da ya musu suka ɗauka ko ya ɗauka wato an ahida ilaihim wanda ya musu suka ɗau alkawari yawmal nisaq a ranar alkawari bi kauli da faɗin sa alastu bi rabbikum qalu bala da Allah ya wato ainihin ce da banu adam cewar alastu bi rabbikum ni ba ubangijin ku bane dukka kowa ya tabbatar cewar ubangijinsa ne to amma da aka zo duniya anan aka warware min ba'di mithaqihi tawkidi wato bayan karfafa wannan alƙawari wal mithaq al ahd al muakkad al mithaq shine wato alƙawari wanda yake kullalle tabbatacce wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusal sannan suke yanke abin da Allah ya musu umarni da su sadar da shi ya'ni al iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam to wannan wato abin da suka yanke din yana nufin shine imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa bi jami'ir rusul da kuma dukkanin mai annabawa duk da wasu malamai suna cewa shine zumunta an gane wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusal ma'ana shine suna yanke mai zumunta din an gane dan haka dai malam yake cewa nan suna yanke abin da Allah musu umarni da sadar da shi shine imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran manzani gaba daya li'annahum qalu domin abin da suka ce nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd an gane su kafirai cewa suka ce za mu gaskata sashi kuma mu kafirce mai sashi wa qala almu'minun amma mu'mini abinda suka ce la nufarriqu baina ahadin min rusul mu dukkan manzani mun yi imani da su ba mu rarrabe tsakanin su wa yufsiduna fil ardi bil ma'asi sannan suna barna a duniya wato ainihin ta hanyar sabo wa ta'awiqin nasi anil imani da ma katange mutane daga barin imani bi muhammadin sallallahu da annabi sallallahu wa bil qur'ani da wato kuma alkur'ani kun ga a karan kansu suna aikata zunubi kuma suna katange wannan kuma aiki ne na kafirai yanzu kafirai a karan kansu fasikai ne kuma shigo mana da suke kullum mu koyi mi fasikanci yanzu duk ta'asar da za ku ga ana yi da sunan fim ko da sunan wani wayewa su ne da can suke iya su amma a hankali suna ɗiban wasu cikin mu su je suna biyan su su zo suna tabbatar da abin sai zama yanzu an tashi auren mu a hankali a hankali yana rikida ka kasa gane ana na musulmai ne ko na arna za a yi dj za a yi dina za a yi kaza za a yi kaza an gane malamai ma har za a gayyace shi gurin waɗannan abubuwan kuma sai kaga suna wanki a cewar ai abin an yi musulunci a ciki alhali kuma ga yanda musulunci ya shirya an za a yi ne za a yi aure an gane abu a haɗu maza da mata da sunan za a yi dina wani ba addinin musulunci ba ne kai malami kuma an gayyace ka kaje ka kai ma dan duniya ne duniya ta kai ka an gane wallahi malamai irin na da taqiyai waliyai salihai Allah in ka gansu ko kwata kwata malaman yanzu ba irin su bane malaman da shi yasa suka zama waliyai ko haushin su kake ji sai ka shiga matsala bare kai fada da su dan haka kun ga dai ashahid shine yanda barna su kafirai suna barna a karan kansu to tun dama kuma me suna sanya mutane su zama masu yi masu ɓarna Allah ta'ala ya tsare mu ula'ika humul khasirun waɗannan kuma su ne taɓaɓɓu almaghbunun wato masu hasara kenan waɗanda babu wasi ma rabihat tijaratuhum thumma qala lil mushrikil arabi ala wajhi ta'ajjub sannan sai Allah ya ce da mushrikan larabawa a bisa fuska ta mai mamaki kaifa takfuruna billahi ba'da nasfi dalail wa wuduhil barahim ta yaya za ku kafircewa Allah bayan kafuwar dalilai da kuma fayyacewar hujjoji thumma zakara dalaila faqala sai Allah ya ambaci hujjojin yace wa kuntum amwatan alhali kun kasance matattu muqfatan fi aslabi abaikum to kun kasance mani a cikin tsatsan ko wato ainihin wato baya dai ko na iyayenku fa ahyaakum sai rayar da ku fil arhami wad dunya ya rayar da ku a cikin mahaifa da kuma minan duniya thumma yumitukum inda qida'in inda qida'i ajalikum sannan zai kashe ku yayin karewar lokacin ku rayuwar ku in ta kare wannan ba wanda yake yi sai Allah an gane ya halitta asalinmu daga tsatson iyayenmu tun daga kan annabi adam alaihi salam sannan kuma ya rayar da mu a mahaifa wata rayuwar da Allah ne kawai zai iya rayar da kai kuma gashi ya kawo ka duniya sannan kuma in rayuwarka ta ƙare zai kashe ka thumma yuhyikum lil ba'thi sannan kuma zai rayar da ku domin me tattara ku a filin alkiyama thumma ilaihi turja'un sannan kuma gare shi za a meshe da ku kenan dole sai mun koma zuwa gawa zuwa ga Allah ya wata ƙoyon turja'una fihi akwai kiran tarji'una fihi yalla awwa wato ku kiyayi wani yinin da za a meshe da ku ko za ku koma an gane za a meshe da ku dan dole kun so ko ba ku so ba tarji'una kuma shine in tafiya dai tafiya da kanka ma kai fatan ka koma din yawa ko da baka san me zaka tarar ba amma dai yanzu kana ji duniya ta riga ta ne ta aishe ka akwai malami na Allah ji kan shi malam da waye ce mun shamsu ko Allah zai mun gata bana so in ƙara shekara goma wata ran na daɗe ban gan shi ba ina zuwa anguwar ci na zo goma aka ce amala ya daɗe da rasuwa to kun ga dama turja'una za a meshe da ku tarji'una in kuka gaji dole da kanku za ku yi fatan ku tafi Allah ta'ala ya sani kyakkyawan ƙarshe dan haka dai summa ilaihi turja'una ay turadduna fil akhirati wato za a mai da ku a lahira fa yajzikum bi amalikum kun ji hikimar da ta sa za a mai da mu zuwa ga Allah shine zai mana sakayya da ayyukan kenan wannan aiki da duka ke yi yanzu wannan majalisi da muke Allah zai yana gani kuma zai mana ne. Sakayya da wanda ya halarce shi da asuba da wahala yanzu wannan majalisi ka ce na asuba ne. To amma dole mu iya lokacin kenan. To amma insha Allah muna fatan ranar alkiyama Allah ya karba ya sa mana a mizani mu ga ladan shi. To haka kuma in mummuna ma kake yi ko to Allah zai maka liyajzi alladhina asa'u bima amilu ranar alkiyama wa yajzi alladhina ahsanu bil husna kuma faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. ورانا القيامة لا ظلم اليوم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشركين مما فيه كه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ألا يتشي ووجدوا ما عملوا حاضرا duk girma duk kaɗan sai ka gani duk abin da ka aikata sannan za a ce da kai ikra kitabak kafa bi nafsika yawma alayka hasiba yau don haka mai aiki na gargari za a meshe da mu zuwa ga Allah za mu koma zuwa ga Allah hikimar komawa kuma shine duk abin da muka aikata wallahi sai mun gaishe mai kyau ko mummuna don haka kowa ya gyara alakarsa da ubangiji domin ya samu kyakkyawan sakamako ranar alkiyama qara'a yaqub turja'una fi kulli alquran bi fathi ya wa ta wato yaqub ya karanta turja'una an gane ko yurja'una a duk alqur'ani in tazo bi fathi ya sai ya fataha in yurja'un ne sai ya ce yarji'un an gane idan kuma turja'un ne sai ya karanta ta mi tarji'un wa kasr jim ala tasmiyatil fa'il kenan a bisa ambatan fa'il an gane tunda an ce mai turja'un mabdiyun ala ma lam yusamma fa'iluhu kenan an gane kuwa huwa alladhi khalaqakum huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a likai ta'tabiru wa tastadillu shine wanda ya halitta muku abin da ke cikin ƙasa baki daya saboda ku ɗau izina kuma ku kafa dalili akan samuwar Ubangiji ta'ala. Saboda duk wanda ya ga abin da yake duniyar na ya san me akwai wanda ya halicce shi. An gane ba zai yi kawai a ce kaga waɗannan abubuwan kaga tsirrai sun fito kaga an saukar da ruwa kawai a ce haka suke da kansu ba zai yi ba. An gane rana ta fito ta faɗi wata ya fito ya tafi. Duk wannan dole akwai me akwai dalili da yake nuna akwai wanda ya halitta su ya samar da su. Sun mastawa ila sama sannan sai ya ɗaukaka akan al'arshi wannan shine akidan ahlus sunna an gane mun sha faɗa muku sai ya ɗaukaka akan mi al'arshin sa dan haka Allah ta'ala al'arshin ubangiji kuma kowa ya sani a ina yake a saman sammai bakwai ko to Allah ya ɗaukaka akan al'arshin sa wannan yake nuna ubangiji ta'ala yana mi yana sama ne yawwa ba yana ko ina bane akida Allah yana ko ina akidan yan bid'a ne yawa Allah yana ko ina da ilimin shi amma da zatin shi ya ɗaukaka akan me al'arshin sa an gane wannan shine akidar mu qala ibn abbas wa aktharu mufassir salaf abla dan abbas da mafiya yawan wato malaman tafsiri salaf magabata suka ce ay kafa ila sama ai ya ɗaukaka akan sama an gane kuwa dalilai da yawa sun tabbatar da ubangi ta'ala na samu mun kakkaranta a aqida sahaba annabi sallallahu bai wasa ta masa laifi ya kama ta ya duka ta daga baya yana dama ya zo sama annabi sallallahu bai wasa ta masa laifi ya duka ta amma yana dama amma yana so ya yanta ta annabi ya ce kira ta amma ta jaraba in ta ci sai ka yanta ta da ta ba annabi tambayan ta yi cewar aina Allah na Allah ya ce fi sama ya ce man ana tashi rasulullah ina Allah yana sama waye ne tace manzo Allah su sanar ya ce itikafa innaha mu'mina du mai aqidar Allah yana sama kuma mai aqidar ne manzon Allah ne to mu'mini ne annabi ya ce ka yanta ta mu'mina ce sannan dalilai da yawa dalilai da yawa na sha faɗa mana da aka yi isra'i da mi'raji daga cikin dalilin da yake kawo mana kenan da aka yi isra'i da mi'raji kowa duk yan bid'a sun tabbatar cewa da aka da annabi ina aka yi da shi kuma sun ji cewar da suka ce ma ya ga Allah ko a bisa kauli na Abdullah dan Abbas da ya ce ya ga Allah ai na gan shi da Allah yana ko ina da aka je Baitul Maqdis ai sai ayi ta anan ta kare amma sai da aka tafi fadar ubangiji haka wannan kawai wajhadu biha ne wasai kana ta anfusun zulman wa uluwa duk wanda gari yana ce Allah na ko ina wallahi ƙarya yake ya san aransa kuma da yanda Allah ya kaga shi tasowarsa ya san me ai na Allah yake so da mutum muna yara ma bamu je makaranta ba mun san ina Allah yake an gane kuwa yau ko yara kuma ka tambaya inda ya fara wayo kace Allah yana ina kawai yanda fitirarsa take zai ce maka Allah yana ina yana sama yawa wannan mu shine aqida mu inda wani mai wata aqida ta daban can ta matse masa dan haka dai fa sawahunna sab'a samawat bayan Allah daukaka wato ainihin al'arshin sa to ya daidaita sammai kuma sammai guda bakwai kenan sammai dinnan guda nawa ne alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa dai akan me ɗaya a kenan. La futura fiha babu me wato ainihin kecewa tsagewa a cikin sammai ɗin nan kowace wala sada'a sannan haka babu tsagewa dai sammai ɗin nan kirif suke an gane babu wata buluwa babu wani abu can cikin sautul mulk ya faɗa allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi a'a kafin ita tabaraka allazi bi yadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور يو باب وني كيتشي واتو عينيهن سما ده هكذا هو بكل شيء عليم الله مسنيني قواتو عينيهن كومي نعم
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون نعم جزاك الله خيرا وإذ قال ربك للملائكة واتوا Ubangijinka ya ce da mala'iku ko kuma ka ambata musu yayin da Ubangijinka ya ce da mala'iku in yi ja'ilun fil ardi khalifa. lalle ni mai sanya khalifa ne a bayan ƙasa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha mala'iku suka ce in zaka sanya mai barna a cikin ta wa yasfiku dima mai zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhali mu muna wato ainihin yi maka tasbihi tare da tsarkake ka qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ya ce lalle ni na san abin da ba ku sani ba wa 'allama adama al-asma'a kullaha sai Allah ya sanar da Adam sunaye gaba daya thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika sai bujuro da su ga mala'iku fa qala yace anbi'uni bi asma'i ha'ula wato ku bani labarin sunayen waɗannan in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiyar cewar ba zan halitta wata halitta ba wacce wato ainihin ta kai ku falala ma bare tafi ku qalu subhanak suka ce tsarki ya tabbata gare ka la ilma lana illa ma 'allamtana to ba mu sani sai abin da ka sanar da mu innaka antal alimul hakim lalle kai ne masani kuma mai hikima ko kuma gwani qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim Allah ya ce ya adam ka ba su labarin sunayensu falamma anba'ahum bi asma'ihim yayin da ya ba su labarin sunayensu qala alam aqul lakum Allah ya ce shin ban ce muku inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wato ni lalle na san gaibun wato samai da kasai ba wa a'lamu ma tubdun sannan na san abin da kuke wato ainihin bayyanawa wa ma kuntum taktumun da abin da kuka kasance kuna boyewa ba qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki wa iz qala rabbuk ay wa qala rabbuka wato ai ubangijinka ya ce wa iz za'ida sai ya zamo iz din nan za'ida ce wakila a wani kaulin an ce ma'anahu ma'anan wa qala din nan wadhkur iz qala rabbuka ka ambata musu yayin da ubangijinka ya ce wa kadhalika kullu ma warada fil qur'an min hadha an-nahwi fa hadha sabil to wannan haka zaka yi gini duk irin yanda yazo a alqur'ani ko duk yanda yazo a alqur'ani wa iz din nan zaka fassara shi ko iz ta zamo za'ida ko kuma ya zamo mi wadhkur iz an gane kuwa kenan za mu fassara mu ce wa iz qala rabbuk kuma ubangijinka ya ce ko kuma ka ambata musu yayin da ubangijinka ya ce wa zkur iz qala rabbuka kenan wa iz wa idza harfa tawqit da iz da idza to harufa ne guda biyu na iyakance lokaci illa anna iz lil madi sai dai iz ana amfani da ita abin da ya wuce ne wa idza lil mustaqbal ita kuma idza ana amfani da ita a fi'li mudari'i wa qad yudaa'u ahaduhuma mawdi' al-akhar to a wani yanayi akan iya ma sanya ɗaya a gurbin ɗaya kenan iz ɗin ta zamo za a amfani da ita a mudari'i idza kuma ta zamo za a amfani da ita a madi طيب وإذ قال ربك للملائكة جمع ملك wato wato ka ambata musu yayin da ubangijin ka yace da mala'iku mala'ika dinnan jam'i ne na malak inni ja'ilun khaliqun fil ardi khalifa wato ni mai halitta wato khalifa ne a bayan ƙasa wal muradu bil khalifa ha huna adamu Adamu. Wato abin da ake nufi da khalifa anan shine annabi Adam. Kinan nan Allah yana faɗa wa mala'iku cewa zai halicci wani shine wa Adam. Sammahu khalifatan li'annahu khalafa al-jinna ai ja'a ba'dahu. Allah ya kira shi da khalifa domin ya zo bayan aljanu shi mai mayewa shine khalifa. Wasu sun shuɗe sai biyo bayan su an gane? Qalu sai wato ainihin suka ce mala'iku din ataj'alu fiha may yufsidu fiha bil ma'asi shi yanzu aka sanya wanda ko wanda zai yi sabo a nan doron ƙasa ta hanyar aikata wato zai yi barna ta hanyar aikata sabo wa yasfiku dima bi ghairi haqq kuma wato ainihin ya zubar da jini ba tare da mai hakki ba idan ba su san gaibo amma me yasa suka yi haka ai kama fa'ala banul janni sun faɗi haka ne kamar yanda ƴaƴan aljanu suka ne suka wato ainihin aikata faqasu shahida alal ghaib sai suka yi kiyasin abin da suke gani aljanu suna yi akan wanda zai zo shi shine mai annabi adam an gane gani suke kawai duk wanda aka kawo shi doron ƙasa tun da sun ga abin da aljanu suke to kawai mai suna ga irin wannan aikin zai yi to amma wa illa fahim ma kanu ya'lamuna al-ghaib amma in ba haka su ba su san gaibu ba ma'ana ba su san ƴaƴan adam in sun zo su barna a bayan ƙasa ba to amma dai sun ga yanda aljanu suke sai suka yi kiyasan an gane amma ba idan sun san gaibu wannan kuma kullun shine aqidar mu la ya'lamu ghaiba illa Allah an gane ba wanda ya san gaibu sai wa sai Allah shi yasa kajin mu suka huta kudin mu ya huta in an sace mana waya ba za mu je mu ce wani ya san gaibu ba gobe da nisa ya leko mana naka kudin ka ya huta kajin ka sun mi sun huta sai ka yarda da abin da Allah ta'ala ya kaddaro maka hazali ma gwada ka je gurin yan sanda su sa sim card number ka da sauran abubuwa a nemo ta kwamfuta. Ya ma fi wancan da zaka kai masa cikaji magani sewa sai Allah ɗin da bahaushe yake faɗa. dan haka wa nahnu nusabbihu bihamdik alhali wato muna tasbihi tare da gode maka an ibn samit an abi dharrin anna rasulullah sallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kalami afdal daga ibn samit daga abu dharrin yace annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dangane wani zance fi falala qala annabi yace mastafa allah li malaikati aw li ibadihi subhanallahi wa bihamdihi shine zancen da Allah ya zaba wa mala'ikunsa ko bayansa shine subhanallahi wa bihamdi mala ya kawo hadisin nan saboda ya nuna maka wa nahnu nusabbihu bihamdika din nan abin da suke faɗa shine subhanallahi wa bihamdi an gane shine tasbihin da suke wa nuqaddisu laka ay nusni alayka bil qudsi wa tahara sannan muna tsarkake ka ai muna yabo akan ka da tsarkakewa walla musila lam din nan sadar da zance ne waqila a wani kaulin an ce lam yakun hadha min al mala'ikati ala tariq al i'tiradi wannan da suke faɗa mala'iku din cewa ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak suna faɗa ne ba a bisa tafarki na mi wato kangarewa ko kaucewa ba wal ujubi ko kuma jiji da kan abin da suke wal ujubi bil amal ba kuma suna faɗa ne dan jiji da kan cewa ai gashi mu muna tasbihi muna kaza ai baka da bukata yanzu sai kame sanya wani khalifa bal ala sabili ta'ajjub a'a mamaki suke za a sanya wani a bayan ƙasa wa talabi wacce hikmati fihi sannan suna neman wace hikima ce ta sami za a sanya khalifa a bayan ƙasa qala Allah sai Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamuna al-maslahata fihi wato ni na san abin da ba ku san maslahar da take cikin sa an gane wa 'allama adam al-asma'a kullaha wato sai Allah ya sanar da annabi Adam sunaye gaba daya duk wani abu annabi Adam ya riga ya mi ya san shi Allah ne ya sanar da shi wannan summiya Adam annabi adam an kira shi da wannan suna li'annahu khuliqa min adimil ardi domin an halitta shi daga doran ƙasa ne wa kunyatuhu abul bashar alkunyarsa shine me abul bashar sunansa adam amma alkunyarsa ita ce abul bashar shi yasa ranar alqiyama hadisin bukhari da muslim da zamu je wajen annabi adam alayhi salam zamu je mu ce anta abul bashar khalaqaka allah bi yadiko wa wa asjada al malaika sannan za mu ce kai ne abul bashar sannan Allah ya sanya mala'iku sun yi maka sujada sannan Allah ya halitta ka da hannayen shi amma tara nahnu ma nahnu fi amma tara ila ma qad balagana shin baka ga abin da ya sauko mana ba baka ga yanayin da muke ciki ba amma a lokacin shi ma sai ya ce nafsi nafsi an gane ta kaina ta kaina nake izhabu ila ghairi shine fa abul bashar da amma sai ce ku tafi wajen me wajena an gane du mai hankali ya san ranar alkiyama akwai me akwai tashi hankali amma an cuci yan ɗari ko an ce su kwantar da hankalinsu in sun bi ɗari ko za su tafi aljanna ko taya ne taya wallahi waɗannan ma ba san lahira ba kuma ba san me yake me zai faru a ina ba a lahira ba ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati haka ne ko shay'un azim yawma tarawnaha talhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sakri wa ma hum bisakri walakin 'adhab Allah shadid فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به mutum wannan amma kaga ji suna zance kaman sun maki amma ba mamaki ma suna hadawa da makewa Abul Bashar falamma khalaqahu Allah ta'ala yayin da Allah ta'ala ya halicci Annabi Adam allama asma'al ashiya allamahu kenan asma'al ashiya sai Allah ya sanar da shi sunayen abubuwa sun ma'aradahum alal mala'ika sannan sai Allah ya bijiro da su ga mala'iku na aradahum inna ma qala aradahum sannan kai Allah ya ce aradahum ko walam yaqul aradaha bai ce mi aradaha ba li'anna al musammayat idza jama'at man ya'qil wa ma wa ma la ya'qil domin sunaye idan aka hada su da masu hankali da marasa hankali ko yukanna anha bi lafzi man ya'qil to anan sai a sai a ambace su da sunan abin da yake mai mai hankalin shi yasa aka ce Allah ya ce aradahum an gane kama yukanna ani dhukuri wal inas bi lafzi dhukur kamar yanda idan hada mata da maza a tare to sai a ambace su da maza ba za a ambace su da ni shine daukaka saboda in ka shigar da mata da maza sai ka ambaci mata ka ka shafe na sama akan nami yawa to haka su wannan musammayat din faqala anbi'uni akhbiruni sai Allah ya ce ku bani labari bi asma'i haula in kuntum sadiqin da sunan waɗannan in kun kasance masu gaskiyar cewar fi anni la akhluqu khalqan illa kuntum afdala wa a'lama minhu cewar ni bazan halicci wata halitta ba face kun wato ainihin fi falala kuma da ilimi faqal malaikatu bil ajzi sai mala'iku suka faɗa suna masu tabbatar da mai gajiyawarsu qalu subhanaka tanzihan laka sai suka ce tsarki ya tabbata gare ka la ilma lana illa ma 'allamtana to ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da mu ma'anahu ma'anarsa fa innaka ajallu min an nuhita bi shay'in min ilmika illa ma 'allamtana wato kai ka girmama da mu kewaye ka da ilimin abun da in baka sanar da mu shi ba ma'ana iya abin da ka sanar da mu shi muke mi sani innaka antal alimu bi khalqika lalle Allah kai ne masani da halittunka alhakimu fi amrika kuma gwani cikin al'amarinka wal hakimu lahu ma'nayani wato hakim din yana da ma'ana biyu ahaduhuma ɗayan su alhakimu an ce alhakim ana nufin mai hukunci wa huwa alqadi al'adl wanda shine mai hukunci kuma mai adalci wasani ma'ana na biyu almuhkimu lil amr gwani kenan mai kyautata al'amari kai la tatarraqu ilayhi al-fasad saboda karbar na ta shiga cikin sa wa aslul hikma fil lugha asalin hikima a yaren larabci alman'u hani fahiya tamna'u sahibaha min al-batil kunji hikima tana hana ma'abocinta zuwa ga aikata abin da yake mummuna wa minhu hikmatu dabba daga nan ne ma ake cewa me hikmatu dabba ma'ana linzami saboda yana tara dabban ta me ta kwace ko ta wani wajen da ba a so la'anna tamna'uha min min al-li'wijaj domin tana hana ta karkata falamma zahara ajzuhum yayin da gajiyawar mala'iku ya bayyana qala Allahu ta'ala sai Allah ya ce ya Adamu an bi'hum bi asma'ihim ya Adam ba su labarin sunayen waɗannan abubuwa akhbirhum bi asma'ihim ai ka sanar da su wato sunayensu falamma an ba'hum bi asma'ihim qala Allah ta'ala yayin da Allah wato annabi Adam ya ba su labarin su sai Allah madaukaki yake cewa alam aqul lakum ya mala'ikati shin ya ku mala'ikuna ban ce da ku ba inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi lalle ni na san gaibun samai da kasai ma kana minhuma wa ma yakunu abin da ya kasance da zai kasance an gane kuwa li'annahu qad qala lahum inni a'lamu ma la ta'lamu domin a wani gurin Allah domin Allah ce da su na san abin da ba ku sani ba to nan yana nufin ya san abin da wato ya kasance da abin da kuma zai mi zai kasance yawwa wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun sannan na san abin da wato ainihin kuke bayyanarwa da abin da mi kuke ɓoyewa ko kasance kuna ɓoyewa. Kun ga nan dai mala'iku ba i'tiradi suka yi ba cewar dan me za ka yi halittar. A'a wace hikima suke nema ta sa za a yi za a halittar. To Allah kuma ya san hikima da yawa. Duk da farko sun yi wato ainihin kiyasin aljanu da suka ga a doron ƙasa suna barna da kuma cewar in dan adam ma zo zai yi me barna Allah bai ce ba za su yi wannan barnar ba amma dai ya ce ya san abin da ba su sani to kun ga kuma barnar ana yi yawa to amma dai hikimar Allah kuma ta sa ya kawo mu doron ƙasa kuma ake barna duk wannan hikima ce ta amma kuma ƙarƙashin wannan sai ku fahimci girman fasadi a bayan ƙasa da zubar da jini kun ga mala'iku la'alla waɗannan banul jan din akwai barnar da suke da yawa amma kuma wannan sai suka fi mala'iku daga cikin wanda suka fi faɗa suka ce akwai zubar da jini kenan zubar da jini ba karamar me bane barna bane zubar da jini ba karamar barna bane mu kuma yanzu an ɗauki zubar da jini kan dubu fa kaɗan lokacin boko haram akwai kan dubu goma suka kashe yanzu kuma kidnapper su ma akan wata miliyan ɗaya sai su miliyan ɗaya ai ba tafi wannan masu kwacen waya masu boxer masu wannan to kalli fa fitina dan adam fa akan abin da bai kai ba bai kawo ba Allah in kama mutum watanni kaɗan ya cinye su amma sai ya halakar da mutum alhali annabi sallallahu ranar alkiyama yake cewa abin da za a fara yin hisabi tsakankanin ƴaƴan annabi adam shine fiddima jini yawwa kuma annabi sallallahu ya ce almaqtul wanda aka kashe shi ranar alkiyama zai cakomo wuyan katil wanda ya kashe shi ya janyo shi gaban al'arshe shi ya rafsal hada lima qatalani ubangiji tambayi wannan me na masa ya kashe ni mi na masa ya raba da mata na da iyayena da ƴaƴana mai da su marayu mi na masa Allah zai ce mi yam aka ka kashe shi zai yi ƙarya ce ya kashe shi ne saboda kalmar musulunci ta zama madaukaki Allah ce ƙarya kake mala'iku ku ja shi a fuskar sa wutar jahannama da shi to kun ga amma yanzu yanda aka ɗauki rai ba me a komi ba dan haka rai mutum ya guji zubar da jinin da ba shi da haƙƙi an gane ko zubar da jini ba haƙƙi wato ainihin fitina ne Allah ta'ala ya tsare mu ina ga gobe insha Allah ta'ala sai mu shiga wato wato ainihin ayar da take magana akan umarni da Allah ya wa mala'iku su sujada ma annabi Adam wace iriyar sujada suka ce wato malamai suka ambata mala'iku suka yi wa annabi Adam sannan dukka cikin mala'iku sun yi ko akwai wanda yake tare da mala'iku amma ya kangare waye shi kuma shin shi ma yana cikin mala'ikun ko kuma ba mala'ika bane ba to duk gobe insha Allah ta'ala za mu ji Allah ta'ala ya sanya abin da muke karantawa albarka wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله wa iyyakum Abu Yusuf